بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدينا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظهر وبعد الحمد لله يوم قومكو قوم قوتا هدو ألف دبوبيو da goma sha shida mun sake haduwa a wannan halka tamu mai albarka don ci gaba da karatun ilimin usulul fiqhi wadda muke bibiyan matnul warakat saboda haka idan ba a manta ba a zama da ya gabata mun yi karatu akan abin da ya shafi tun daga baya dai can mun karanta su al'am da al-khas al'am da al-khas muka zo kuma bayan su muka yi al-mujmal da al-mubayyan bayan shi yau kuma insha Allah tabaraka ta'ala za mu karanta al-af'al al'af'al shi za mu karanta. Alfi'ilu ko al'af'al a nahu mun san ibararsa za a koya ma fi'ili ne mujarradin kasantuwansa mafi zuwa mubari'i zuwa amali haka zai ta jujjuyawa a nuna ma ya li'irabin fi'ili mazi yake a ce ma shi mabni ne mudari'i da shi da amari ga yadda suke a yi ma bayani dai da abin da suka ta'allaka da shi a usulul fiqh su ma akwai af'ali amma su kuma inda suke dubawa daban ba kamar na nahwu ba sarfu ma abin da suke dubawa daban ba kamar na nahwu da na usulul fiqh ba da haka aka ce al'af'al tun da ka ji an ce al'af'al to akwai abin da yake gwada maka in ka hankalta baya kenan yana gwada ma duk abin da muka karanta a bayan nan akwal ne an gane bayani ko shakka babu abin da duk muka karanta a bayan nan akwal ne daga su amru su na'ayu سوء العام سوء الخاص سوء المجمل المبين الظاهر المؤول dukka gaba ɗaya abinda suke magana dai kwaya ɗaya ne shine wato akwal ne duka ba af'al ba ne duka akwal ne to yau za mu shiga af'al ayyuka saboda haka يتي فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربان والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة bugun in yayi sabani ku gaya mini saboda wannan bugu da ke hannuna ba mamaki samu sabani da na fa yuhmalu ala alwujubi inda ba'd ashabina wa min ashabina man qala yuhmalu ala an-nadabi wa minhum man قال يتوقف عنه فإن كان على وجه على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه akwai bambancin bugu ko babu to masha Allah alhamdulillah tabarakallah yace al-af'al ayyuka tunda mun duk maganganu kamar yadda na faɗa abinda muka karanta a baya maganganu ne to yanzu za mu karanta ayyuka yace fi'lu sahibi shari'ati la yakhlu imma an yakuna ala wajhi al-qurba wa ta'a wato a ran kafin fara bayani duk abin da aka wuce a baya kamar yadda na faɗa dai magana ne maganganu ne ga yadda maganganun ma'aiki ko alkur'ani yake in ya zo ami ga yadda za a ɗauka ga abin da zai iya kasafe ga kaza ga kaza ga kaza to yau karatunmu ɗungurgun abin da zai mai da hankali a kai shi ne a ba wai annabi su ya ce ba ne ko ya ce mu yi ko ya ce mu fari da sauransu wai yau abinda karatun zai koyar da mu ko ba wai a'a aikin annabi ya ce mu bane a'a kwata kwata ba haka ba ba wai annabi ya ce mu ba kawai annabi ya yi aiki kaza to me matsayin aiki a shirar musulunci bai ce ba mu yi ba fa yanzu annabi ya ce ku yi kaza kam kaga ai magana ne ma magana ya yi ai za a ruwaito shi da cewa annabi ya ce kaza kala su lai kaza to ba ai ba wai maganan ya ce ba ne kawai al'ummar musulmi sai ta ga annabi ya yi aiki bai ce kuma ta yi ba to me matsayin sa shari'ar musulunci shi za mu karanta ko gane inda karatun zai dosa ko ka san dai ko ba a gaya ma ba ka san aka ce ma wannan aikin annabi ya yi kaza to lalle akwai magana ana to me matsayinsa shi ne abin da za mu karanta da aka sai ayyukan suka rabu kamar yadda karatun namu da muka ja ya tabbatar kashi-kashi akwai wadda annabi ya yi shi amma ya keɓanta gare shi shi kadai wani idan muka yi shi ma Allah zai zai wato zai hukunta mu haramun ne kuma annabi ya yi shi amma mun yi shi haramun ne wani annabi ya yi shi ba wai haramun bane amma kuma ba mu isa mu yi ba kuma gashi annabi ya yi ba mu isa mu yi ba wani kuwa annabi ya yi shi amma ana so ne mu yi ana so mu yi bai kai a afwan annabi ya yi amma dole ne ana so lalle mu yi akwai wanda kuma aiki ne annabi ya yi shi amma bai zama dole sai mun yi shi ba ana so ne mu yi akwai aiki na ƙarshe wadda annabi ya yi shi sallallahu alaihi wasallam amma ba dole bane ba kuma mustahabbi bane kawai in mun ga dama mu yi kawai mu ba kenan in mun ga dama mu yi shi kenan nan aikin ya tsaya in ba in mun ga dama kuma kar mu to akwai kuma wani wanda ya ta'allaka da wannan ayyuka da na ilga din su kuma ko shi kuma aiki ne wadda aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi na farko kenan wai ina so duka in tattare karatu in dunkule muku yadda mun zo muna yi kawai za mu duk kansa za mu duba ba tare da mun duba littafi ba in gaya mana a dunkule aiki abinda za mu karanta yau kenan akwai aikin da shi kuma an yi shi ne a gaban annabi ba shi yayi ba sai yayi inkarinsa me matsayinsa matsayin takarmu akwai aikin da aka yi shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inkarin ta ba ya shiru his tacit approval kenan me matsayin ta kaga dai ba shi yayi ba bai ce kuma ai ba an yi ne a gaban sa kawai amma bai kuma da aka gaban sa bai ce komai ba wannan bangare ɗaya kenan a abin da ya ta'allaka da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba shi aikin sa bane amma ya ta'allaka da shi tunda an yi a gaban sa ko ya hana ko kuma ya shi to akwai wani kuma na ƙarshe shi annabin ba shi yayi ba sallallahu ko ba a yi shi a gabansa ba sallallahu alaihi wasallam to yaya yake shi kuma kuma kuma shi ma aiki ne aiki ne aka yi a zamanin manzon Allah amma annabi baya gure an yi shi a zamaninsa amma baya gure aka yi sai labari ya iso shi akan wani fa ya yi kaza sai bai ce komai ba misali akai sai ya shiru mai matsayinsa to shi shine dukkan karatun yau da zamu saura yanzu farfasa shi sala sala na dunkule mana shi in sai mu buɗe littattafanmu sai mu yi masa sala sala kowane mu ajiye shi a gidansa mu faɗi matsayinsa saboda haka dai a takaice ya ce fi'il sahibi shari'ati aiki na ma'abocin shari'a waye kenan annabi muhammad shi ne ma'abocin shari'a sahibi shari'a to yanzu wannan kadai mu tsaya a wannan gabar don Allah ɗan uwa ka isa ka ce annabi mutum ne kamar kowa akwai wanda za a dukkan duniyan nan tun radda Allah ya aiko manzon Allah ta sallah zuwa a tura a kafin tashin duniya akwai wanda ya isa ya amsa sunan sahibu shari'ati shi ma a alamar wannan sunan a ce mar shi ma sahibu shari'ati wannan shari'a da muke binta sai abin da ta faɗa za mu yi din nan akwai wanda ya isa dan da ya isa a ce masa shi sahibu shari'a ne kuma ya waiga ya ce na'am a ce sahibu shari'a kaga a yau kan ba wanda ya sai amsa sunan kenan ma sai wa annabi Muhammad shi kare zai juya ya ce sai shari'a ce yace bale na kai ma a kira ka sai shari'a ce wa ne kai ta kashe da gangan ne masu cewa wai annabi mutum kamar kowa din nan ne da gangan suke wadda duk abin da ya faɗa ya zama doka ta Allah komi fa ya faɗa komi ya aikata shine ma za mu karanta yanzu doka ne na Allah ya zama na Allah ne kawai da ya yi abu kuma da ya ce kawai haka Allah ya faɗa kai ma haka ne shi kenan annabi mutum ne kamar kowa zauna kai kai ta aiki mu rika kallo mu ma mu tabi in mun ki Allah ya gasa mu da jahannama shi kenan ka zama kai ma kamar annabi zai yi wallahi tallahi ba sai an ja nafsi ba wallahi ba sai an ja nafsi ba kowa duk iskancin sa ya san shi ba kamar annabi ba dan bai sai zo yayi ta yayi ta aiki a ce wajibin mu ne mu bi ba ƙarya yake ko kan waye shi ko bai sai ce dole sai mun bi shi ba amma yanzu mutum ya zo ya ce ba dole bane abin manzon Allah yana musulunci ba ya rida ka ce ba dole abin annabi ba Allah ya ce wattabi'u la'allakum tahtaduna kai ka ce a ba sai an bi annabi ba za a iya shiga aljanna to kai ka ce mana dole sai an bi ka shiga aljanna mana muji akwai mutumin ashe ganganci ne wallahi duk wanda yake faɗi wannan ganganci yake kawai ya san ƙarya yake babu wanda ya kai wannan matsayi sai sai nuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahibu shari'ati ma abocin dungurgun din shari'ar musulunci ta tace abin da ya nuna shine za a yi wanda ya ce a'a shine ba za a yi ba a barrafi fi qawli la minhu wala na'im ba haka bane aka ce محمد سيد الكونين والثقلين من آه والفريقين من عرب ومن أجل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم سبوداك باب ودي إذا جي شي كمر عندنا داك لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أي ما أيكي لا يخلو بايا وفنتا ba zai bar ɗayan biyu ba ma'ana imma an yakuna ala wajhil qurbati ko dai aikin ma'aikin aiki ne wanda yake a fuskar neman kusanci ga Allah wa ta'ati ko kuma aiki ne da yayi na yin da'a ga Allah biyayya ga Allah cikin biyu dai kawai ko kuma ma an gairi zalik ko kuma aiki ne wanda yayi shi kawai na jibilla na dan adamtaka Ma'ana na ɗabi'a na ɗan adam ba wai aiki ne na neman kusanci ga Allah ko kuma neman wato biyayya ga Allah a akwai aikin da ba haka bane kuma annabi ya yi shi misali suna nan wa'inda ba wa'in nan ɗan ba annabi ya sa sutura to da ya sa sutura sai ya zama yaya yanzu mu din nan mutanen duniya kaf din mu irin suturar da annabi yake sa muke sa annabi ya sa kai a rayuwarsa shi muke sa kaga daga nan ka fadi ma'aiki alaihi salatu wassalam bai taba daura ta zuke ba da dai bai taba daura ta zuke ba lawurje bai taba daurawa ba ma'ana bai taba sa wando ba mu ba yanzu mai a jikinmu dukkanmu nan a masallacin nan ba wanduna a jikinmu to ashe ayyukan nasa kala biyu ne akwai wadda na al'ada ne akwai na jibilla na dan adam ne abinda ya shafi ci da sha da makamantansu ba abin da ya shafi kurba ba ne ba kuma ba'a ba jibilla ne kawai na dan adam to duk ayyukan sun karkasu daban-daban kowanne da matsayinsa da kuma yadda za mu kwaikwayi ma'aiki a cikinsa ko wanda bai zama lalle ba kamar shi sutura ɗin kaga zani yake sawa da kwarjalle izar da rida yake sakawa kai kuma jamfa da wando ko gare ko ba za a ce wannan dan bid'a bane saboda bai saboda ya sa kayan da ba irin su annabi yake sa annabi zani ne yake daurawa da mayafi har ya bar duniya bai taba sa wando ba so ina yan sunna sak sai su jefar da wanduna babu maganan wai har da yi wa annabi ƙarya wa ai wandon wai dan gele shi suke yi kuma wai sunnan annabi suke duba ƙarya ba da renin hankali wanda bai taba sa shi ba ina ka samo gejinsa har da zaka ce wai wai ga yadda yayi yadda kai nan wai haka annabi yayi wai sunna ne sunan wai dan gele wandon wai sunna wai ka san ba san ma me ake kira sunna ba da sun san sunna da da ba su yi wannan garaje ma sai su ajiye wanduna in sunnan sak din yadda suke rubuta a facebook sunan sak sai a ajiye wanduna gaba ɗaya totally a koma ɗaura izar zani shi kam in ka ɗaura shi ka sa shi a tsakiyar ƙobri ka yi daidai haka annabi ya sai ba laifi ka koyi da shi har irin wannan tunda in har ba an keɓe shi an ce shi kadai ne zai sa izari misali wani dalili ya tabbatar da annabi ne kadai zai sa izari mu kar mu sa kaga da da sai mu hannu amma ba haka bane sahabban sa ridwanullahi anhum ajma'in suna sa izari ba kowa ke sa wannan ba a cikin su sai na Usman ma har ya bar duniya bai taba sa wando ba sai ran da za a kashe shi kadai ya daura sau daya saboda annabi ya gaya masa ya Usman sa tuftiru indana a mafarki annabi ya ce masa Usman za ka sha ruwa yau za ka yi buɗe baki a wurin mu a lahira ma'ana ya dau azumi ya umurce shi kenan a mafarki ka dau azumi amma ba za ka yi buɗe baki a duniya ba wurin mu za ka yi buɗe baki kuma ya tashi da azumin kuma ya sani ya sani yau kwanansa ya kare saboda annabi ya gaya mai a mafarki to da yake ya tabbatar ya san kuma zuwa za a ya kashe shi annabi ya gaya masa to sai sa aka nemo mai wando bai taba sa wando ba sai rana saboda tsananin kunyansa da annabi ya bamu labari dinsa baya so a garin kokuwan za a kashe shi wani ya ga al'aurarsa shine ya daura ta zuge a rana ya sa wando shine dalilin kaga ya nuna sahabbai su ma gaba ɗaya izar suke sawa da annabi kaɗai yake banta a gare shi kaga da ba su ba sai na abubakar babban siddiqin manzon Allah sallallahu yana cewa ya rasulullahi inna inna izari la yastarhiya illa an ata'ahadahu qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce laisa minna man jarra izarahu bataran ko khuyala ko man jarra thawbuhu iz khuyala riwayoyi daban-daban kamar Abu Dawud da sauran wanda suka rawaito hadisi annabi ya ce duk wanda ya ja izar dinsa zanin da ake daurawa ne wanda duk ya ja shi ya tafi yana jansa a kasa yana taka shi ba nawa bane na kore shi a fadata sai na abubakar ya ce ya rasu lalla inna izari la tafiya lallai ni izar ina wato ta zarce nake yi yana jan kasa hautar riwaya ahada shiqai izari la tafiya gefen izar ina yana jan kasa illa an ata'ahada sai dai sai ni ina daga shi in nazo wato baya barin sa in yazo wurin najasa baya bari ya taba najasa qal annabi yake masa innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala ai baka cikin masu yin sa saboda girman kai ashe yan sutura din in ma izar din ne sai in kai shi don girman kai ne zai zama mai illa gare ka annabi yake baka ciki ku dubi wannan karatun fa ba annabi ya ce maka ai ba don girman kai kake ba a bai ce mai kai fa ba abubakar ba don girman kai kai ba a'a yace innaka lasta mimman yaf'alu yana ashe har gaba da gobe akwai wanda za su zo su yi shi ba don girman kai ba to su ba sa cikin wancan maganar da annabi don ya ce baka cikin waɗanda suke yin sa don girman kai ba ya ce mar kai baka yi don girman kai ba kaga da shi kadai ya tsarkake amma sai ya nuna ashe akwai wanda ma za su zo su yi nafsin hadisi fikhun nafsi ake duba ba wai kawai ka duba gundarin nafsi ka wuce ba ka fahimci abin da aka dosa ba saboda haka kaga kokuwan ina wando za a ajiye shi bai taso ba don annabi bai taba daura shi ba ba balle kai mai ƙarya kace ga inda ya tsaya ka koma daura farjan dai kawai da kuma izari ya fa farjan da kuma daura izari sai mu gane sunnan naka da gaske ne kuma har yanzu na akwai masu sakawa ni na gari da ido na a Saudiya wallahi lokacin da muka je Saudiya akwai mutanen da gaba ɗaya ma naga su kawai izari suke daurawa mutanen Pakistan da sauran wasu ƙasashe har yanzu su kawai ma zani suke daurawa mazan su izari ba wai kuma wai a'a don za a yi aikin hajji ba fa ko umra a'a sun sauke haramin nasu gaba ɗaya riga ne a jikinsu kasan inda aikin umra ko hajji za su yi ba dama a sa riga in suna cikin harami ba sa riga to riga ne a jikinsu da kuma zani ta za shi akwai masu yin tarihin da annabi kawai yake banta da an hana su an ce kulkar su kuskura to saboda haka a fahimci in annabi yayi aiki mai matsayinsa yace wanda yake yake banci neman kusanci ga Allah wa ba'ati da biyayya ga Allah a ghairi zalik ko waninsa fa in dalla dalilun ala al-ikhtisas bihi idan wani dalili ya nuna cewa wannan aikin da annabi ya yi shi kadai ne yake bantu gare shi to yuhmalu ala al-ikhtisas to sai a dauki aikin cewa wato khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi khususiyya ce ta manzon Allah kamar me yake nan ku taimake mu da misali annabi ya yi aiki a nuna khususiyya ce kamar me alhamdulillah kamar aure sama da hudu kaga dalili ne ya tabbatar da cewa shi annabi Muhammad sallam ba ba iya hudu zai tsaya ba da nassin qur'ani ko haka ne ubangiji ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna halalla menene inna halalla laka azwajaka allati ataita ujurahunna ko ko Allah ne gaya masa ai ba wai maganan guda tara da yi ba fa malam ba tara da yi kadai ba inna ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wannan aya ba wai ta ce wa annabi yayi mata tara bane ba Allah ya ce ya kai wannan babban annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi mu in ji Allah mun halatta maka duk wata mace da kake so in ka bata sadakinta magana ta kare kawai ba wai an ce ya tsaya taran kawai ya ga dama yayi ba an ce ya tsaya a tara bane kawai ka gane wannan haba malam in annabi annabi Dawud zai yi mata tis'in da tara annabi Suleiman ya yi mata ɗari tara har da motsi ina ga shugaban halitta annabi Muhammadu kana ji Allah zai mar geji ya mar iyaka ya hana shi abin da ya baiwa wa'annan annabawa bai ga dama bane kawai kai a wani wuri ma Allah ya ce da mace mumina wacce ta zo ta ce ya rasulullahi na baka kaina in arada nabiyyu an yastakiha wa maratan mu'minatan ko mu mace mu'mina ta zo ta ce ya rasulullahi na baka kaina kyauta Allah ce in arada nabiyyu an yastakiha in annabi ya so ya ji yana so zai aure ta to ta zama matarsa an gaba ba wai sai an jan nemo wali a wane ne wa sadaki a a ha ba wannan haƙƙinka ne kai da ni da shi da su da cike kai ma kana zaune a nan muna mun dan fita zamu wuce na yau ta tazo ga ta halar na baka kaina shikenan daga nan sai ka kama hannunta kawai shikenan mata ta zo yayi za ka ci duka a wurin iyayenta kai kam dole ka fanki hunna ne bi izni ahlihinna wane kai wannan ya keɓanta ne da shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan sai wani misali kuma na ji wani ya kawo misalin mata mata sama da hudu sai me kuma annabi yake banta da shi shi kadai wanda ba mu da ikon mu kamar yin azumi uku sama da ɗaya a jere ko yin azumi sama da uku a jere ai sama da ɗaya kai yin tazarce ba buɗe baki ba suhur sabai sun tashi za su bi shi ma ya ce kul inni lastu ka misliku ni ba kamar ku bane ko وإن دل دليل على الاختصاص به يهمل على الاختصاص إذا الدليل يتبتت cewa wannan aiki khususiyar manzo Allah ne to sai a ɗauke shi a bisa khususiya ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau abin da sai saboda kar ya hana mu ƙara sannan wa illam yadulla la yukhassasu bihi amma in ba wani dalilin da ya nuna cewa wannan aiki annabi kadai ake nufi to baya zama khususiyarsa sai ya zama dukkan mu ma muna iya yi لأن الله تبارك لأن الله تعالى يقول domin Allah madaukaki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa iswatun hasana a wata kira haƙiƙa kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku ga annabi Muhammad duk wani aikin da yayi ma'ana ku kwaikwaya muddin ba a ware aka ce nashi ne shi kadai ba to sai ku yi kawai فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا إن النبي أي أيكي أنا لو كانت واجبين مي أو وسو دقا متانم daga mutanenmu ma'ana mutanen mazhabarmu in ji waye in ji shi wannan mai littafi al-imam al-haramaini abul ma'ali abdul malik ibnu abdullahi al-juwaini wurin wasu ma'abota mazhabar me ce mazhabarsa me mazhabar imamul haramaini eh da ku nake ne shi kenan hanyoyi mutum wai in yace mai sanin nan bai da ne kawai ya aji down ko to jaruntan namiji kenan wanda ya san me yake an tambaye ka ka ce ban sani ba kawai ka daina wahal da mutane to don me kake bata min lokaci kana shiru kana zazzare min ido ka san ka san baka sani ba sai ka faɗa kawai ai in ka sani ka ina tambaya zaka ce kaza ne hanabila ne yake bi a hanaf yake bi a malik yake bi a shafi' yake bi baka sani ba eh to ban sani ba kenan ka ka zai wuce wannan babi la adri nisful ilm ban sani ba rabin ilimi ne saboda haka mazabar da yake bi mazabar imamu idris shafi'i ne muhammad ibn idris ash-shafi'i ita maza ita ce mazabar imamu haramaini radiyallahu anhu al-juwayni kenan yace auren ma auren wasu daga mazabar mu malaman mazabar mu su sun tafi akan dukkan aikin manzon Allah ne wajibi ne akan mu bi kawai ba wani wai musahabi ko wani mubayi dole ne kawai a wurin wasu malama wa min ashabina amma fa yana kuma daga wasu daga cikin malamai mazhabar tamu man qala al-ihmalu ala nadabi akwai wanda su kuma suka ce ana daukan aikin manzon Allah ne bisa mustahabbi ne ba wajibi bane in an ce wajibi ne akwai wanda ya ba mu isa ba da haka kawai mustahabbi ne a wurin wasu daga cikin malaman mazhaba ta shafi'iyya wa minhum yana daga cikin wasu a cikin malaman ma man qala yutawaqqafu anhu akwai wanda suka ce tawaqqufi ake yi akan aikin manzon Allah me tawaqqufi tsayawa ake yi ba za a dauka wajibi bane ba za a dauka mandubi bane ma'ana ba za a yi ba ma za a tsaya ne a ta bincike kowane zatin aikinsa kwalli daya idan yayi bara a ce wajibi ba bara a ce mustahabi ba a'a tsayawa za a yi a bi diddigi a bi dalili sai an gano in wajibi ne to sai zama wajibi sai a aikata a babin wajibi in mandubi ne sai a kwakulo hujjar sai an gano tukunna mustahabi ne tukunna eh mustahabi ne sannan sai a aiki da shi haka in mubahi ne to amma wannan magana Aliyu Shaukani mai babban littafin da na taɓa kawowa nan na nuna muku samfur a cikin manya-manyan littattafan da aka wallafa akan usulun fikhi ya yi musu raddi masu wannan ra'ayi na ƙarshe an gane shi ya yi musu raddi shaukani aliyu shaukani ya ce babu yadda za a yi annabi ya aiki wai ka tsaya wai kai ba za ka yi ba wasu ya kwakulo hujja yace in kawai babu wani dalilin da ya nuna khususiya ce ta manzo Allah kawai kai aikin kawai ina ruwanka da wai wajibi ne ko mandubi ne ko halal mubayi ne kafin kai in dai bai kebu aka ce wani da karina ta nuna khususiya ce ta annabi ba to lalle lalle kawai ka aikata kawai kar ka tsaya bata lokaci an gane bayani to wannan shine ra'ayin shaukani da cikin littafinsa na usulul fiqh wai sun ce sai an duba sai an bincike an gano hujja fa in kana ala wajhin ala wajhi ghairi al-qurbati wa ta'ati idan ko aikin da annabin yayi kwata kwata ma ba wai aiki ne wanda yake a fuska ta neman kusaci ga Allah ko kuma wani aiki na da'a ba na ibada to fa yuhmalu alal ibahati nan ga ana ɗaukansa halal ne kawai shine ibaha ko ka ce al-ibaha ko ka ce al-ja'iz ko ja'iz kenan ko ka ce al-halal duk ma'anar su ɗaya ne permissible kenan ko kuma lawful kawai ana ɗaukar sa a ibaha ne fi haƙƙihi wa haƙƙina a haƙƙin manzon Allah da haƙƙin mu duka kawai halal ne in dai ba wai afwan baya da nace imamu shaukani yayi raddi wa wanda suke da ra'ayi na ƙarshen nan cewa wai ba za a ɗauka wajibi bane ba za a ɗauka mandubi bane kawai za a yi bincike kafin a yi abin nan in ana so a ga magana tana tana cikin littafin ka mai suna irshadul fuhul wannan taba zuwa da shi ne irshadul fuhul za a ga wannan magana rajin da ya musu wato in dai ba wai a babin neman kusanci ga aikin kusanci ga Allah bane ko kuma da'a ga Allah to ana daukan sa ne fa yu'malu ala al-ibahati fi haqqihi wa haqqina a haqqin annabi da haƙƙin mu su sallam ana ɗaukarsa kawai halal ne to ga wata ƙa'ida kuma wa iqraru sahibi shari'ati ala alqawli sadir min ahadin tacit approval na manzon Allah sallallahu ma'ana tabbatar da aikin wani wani aiki asadiri min ahadin wanda ya faru daga wani a cikin sahabbansa wani yayi aiki a cikin sahabbansa annabi ya tabbatar da aikin ma'ana huwa ka kauli sahibi shari'a ce yana nan gaban kawai annabi ne ya faɗi magana wani ya zai faɗi wani abu a gaban annabi sai annabi ya shiru bai ce ba kyau ba ko kuma ma a'a yayi magana ta tabbatar da aiki shi kenan magana ya ƙare ya haka in ka zo ma ka iya cewa hadisi ne hadisin ma'aiki ya tabbatar da cewa ana iya za a yi kaza an gane misali hadisin da ya zo cin abu dawud radiyallahu anhu wanda ya riwaya cewa an gama sallah sai sai duna rasulullah su salame juya ya ce mani mutakallim ya ce waye na ji yana magana ana sallan nan ya ce ha ana za ya rasulullah gani nan ya rasulullah yace ai abin da yasa na tambaya waye yayi inga inganka ai na ga mala'ika sama da talatin suna rige-rige rubutun ladan rubuta lada gare ka akan wannan maganar da kai ne yace mala'ika sama da talatin naga suna rige-rige kowa yana yana ta rubuta lada a gare ka rige-rige rubuta lada menene sabi yayi yace da aka dago daga tsakai ruku da aka dago sai sahabi ya ce da aka ce su annabi ya ce sami Allah liman amidahu aka jama'a suka ce rabbana lakal alhamdu sai ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi mil al-ardi wa min as-samawati wa min al-ardi wa min ma shi'ta min shay'in ba'd kaga dai ba annabi ne ya faɗi wannan kalmomin ba ko annabi ne kuma annabi bai ce a faɗe su ba wani ne kawai sahabi ya kirkire su a cikin sallah kuma annabi bai ce bai yayi su ba bai koya musu ba ko rana ɗaya hamdan kasiran ɗayyiba mubarakan fihi min as-samawati wa min al-ardi wa min ma shi'ta min shay'in ba'd annabi ya ce ai abin da yasa na tambayi waye ne in ganshi na ga mala'ika ne sama da talatin suna da geri geri rubuta maka lada da ka faɗi wannan kalmomi ashe wannan yake nuna tsurar jahilcin yan izala tsurar jahilcin su wannan me yake koyarwa ashe ana iya wani in abu yana da kyau kawai ya yanke shi ya faɗe shi a addini zai ce ma to eh wannan a zamanin annabi ne ai a gaban annabi ba ga an ci annabi a tabbatar ba to yanzu kai in kama da shi ba zai tabbatar sana ke shauri ma ai sana ke shauri wallahi zai faɗi haka ai Ija, ai annabi ya tabbatar da wancan kai in kai naka ba zai tabbatar mana sai ce ma ba kai baka san addini ba shi yasa kace wannan magana inda ka san addini ba da ba kai wannan magana ba a zamanin manzo Allah an yi irin wannan da annabi kawai ya ji wani yana addu'a ya gama sallah kawai sai ta alwahid al-ahad samad inna allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad addu'an ta yace kai wannan ya roki Allah da ismullahi al-azam wanda Allah baya mai da addu'a ya roke shi ko ba annabi ya koya mar wannan addu'a ya ji irin wannan ka ba mu san iyaka ba to kaga nan akwai salatai da sabbai suka yi wa manzon Allah a zamanin sa ina so fitar ma da hukuncin wai ba wai a'a sai a zamanin annabi bane kawai zamanin annabi an yi salatai ba mu san iyaka ba ibn mas'ud radiyallahu anhu yana da nashi sayyidina abubakar umar ibn abbas da sauransu sun yi salatai ga manzon Allah su sallah in baka yi karatu baka ce baka yi karatu ba kawai baka sani ba baka sani ba kuma ba shine hujja addini ba abun duk da baka sani ba ya zama ba addini ba addini ya zama ya zama kwata kwata bai shige cikin cokali ba don karatun naka kwata kwata nawa ne in ya zama duk abun da baka sani ba ba addini bane kan ai kaga aiki ya aiki ya baci addini sai abun da wani kawai ya sani shine addini ya yan boni da in ya fita ilimin sa shikenan ba da suke ba ga su sule nan a nan garin yan littattafansa ba su ce cikin cokali ba duk abin da bai gani a ciki ba kawai sai in an marta baya sai ce babu shi babu shi kawai ba ba jiya ka sha ne za ka ce babu shi kawai don kai baka karanta shi ba sai ka ce babu shi saboda haka bayan wafatin sayyidina rasulullahi an samu tabi'ai sun yi salatai a zamanin annabi an yi salati bayan sa tabi'ai sun yi bayan sa tabi'u tabi'ina sun yi kai har su shehu usman bin fodiyo ka san dai bai bai zamani da annabi ba kwanan nan ne shi ka aka yi shi to shi ma yayi littafi guda akan salatin manzo Allah in an ce ba yadda da na jazuli ba radiyallahu anhu misali shehu jazuli in an ce ba yadda da nashi ba da la'ilul khairat to ai shehu zumanu ga muna jin suna cewa ahlus sunna shi duk da suna rufe ido a maganar dariƙa kan ba sa fitowa su ce ai dan dariƙa ne har mun karanta muku ko littafin alkalin alkalai na lardin hausa garba guni ya kwantara ƙarya ya ce wai wai yau Usman ya bar tijaniya kafin ya mutu mun daga littafin da ya faɗi ako mun karanta muku waya i stand nashi ya kwaɗa ƙarya na ɗauko littafin da shehu ya rubuta gobe zai bar duniya ya tabbatar da shi ɗan ƙadiriya ne jama'an sama kusan duka majorafi ɗan ƙadiriya ne da kuma falalarta ga falalarta na daga littafin da ya akan falalar kadiriya na kawo dai littattafai da ya akan tasawuf gumi kuma yace ya bari kaga ya kwanta da ƙarya to shi Usman ya yi littafi Dala'ilu dan Kodiyo muna da shi salatai ne zalla yayi nashi ne duk da ya kawo na wasu kaɗan a ciki amma dai salatai ne na ya nashi wanda yayi akan manzo Allah su sallallahu so jahilci ne da rashin sanin addini irin waɗannan maganganu da saboda haka wa iqraru sahibi shari'ati sahibi shari'ati alal qawli sadiri min ahadin tabbatarwan ma'abocin shari'a manzo Allah sallallahu akan wata magana da ta faru daga wani huwa ka qawli sahibi huwa qawli sahibi shari'a ai kaman maganan ma'abocin shari'a ne wa iqraru alal fi'li ka fi'li tabbatarwansa bisa aiki ai kaman shi yayi kawai kamar shi yayi kawai mene tabbatarwa wai zai kawo min wani misali na tabbatarwa annabi abinda annabi ya tabbatar ai ko bai yi ba mana ya tabbatar ai kawai misali Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu Mu'adh dan Jabal ya zo hadisinsa wani ya zo da dabo gaban manzon Allah su sallallahu sai ya fitar da naman ya mika manzon Allah annabi har zai ci sai ce mene naman menene sai ce innahu lahmu dhabbin ya rasulullah yace naman damo ne sai annabi ya ja hannunsa akai kautar da hannunsa sai ja ya rasulullah haramun ne da annabi ya ce na'am yaya daga ranar har alkiyama ta tsaya duk wanda ya ci damo yana daidai da wanda ya kunkwadi giya yana daidai da wanda ya ci alade annabi ya ce la kuntu la ajiduhu bi ardi qaumi walidhalika kuntu u'aquhu yace babu shi a wuraren mu ne shi yasa kawai sai naji ina kyamansa annabi yace naji ina kyamansa dan dan lafazin hadisi hadisi mu'az yace sai naji ina kyama kuntu u'aquhu ina kyaman nama sai annabi yace to yaya haramun ne da ku ci ku ci ya tabbatar ke ikrari kaga ka ci naman damo baka da laifi annabi ya tabbatar a ci amma shi dai yana kyaman sa na taba gaya wasu nace ni daga ran da na karanta hadisin nan to maganan damo kuma na sa shi a ban ce haramun bane ba amma a bayan ki ba turran da naji annabi ya ja hannunsa haka ya ce yana kyamansa to daga ɗonka ne to ɗun ya mena ruto ɗun ya maka na goto himmi ka ne wa ma fu'ila fi waqatihi fi ghairi majlisihi wato anan har yanzu wa ikraruhu ala al-fi'l ka fi'lihi ikrarin manzon Allah su sallah a bisa aiki a ce wannan aiki annabi yayi to yana daidai da an yi a gaban annabi kai to yana daidai da kawai annabin da yayi in dai an ce ba an yi a gaban annabi bayana ba to in ka tashi mai da bayani kana iya cewa ai annabi yayi kaza daidai ne sai dai saboda lura da jahilai kar su ma mummunan fahimta ko wani ya zo ya kitse ka ya ce sai ka bani hadisi da ya tabbatar da annabi yayi wannan abin da ka faɗa ne don kada ya kace to an yi ne a gabansa amma dai gashi yana ce kamar aikin sa ne sallallahu alaihi wasallam in ka zo sai ka kwalo-kwalo kar jahilai su tashi a kanka an gane don ba za su fahimta ba kuma don ba su fahimta ba ba laifin ka bane laifin su ne su ko wani malami ne ya faɗa ya ce alayya nazmul qawafi min mawaridiha wa ma alayya idza lam tafhamil baqaru ko eh da jalayyar nazmul qawafi min mawaridiha a ni ai nawa kawai ina nan ina tsara kafiyoyi a yadda suke yadda ake ajiye su wa ma alayya idza lam tafhamil baqaru ba damuwa ba na bane in nayi bayani in shanu bai gane ba wane ne shanu kifaffe ko wa ma alayya idza lam tafhamil baqaru in shanu bai nayi bayani na na bayani dilla dilla amma shanu bai gane ba bai fahimta ba to ba ba laifi na bane laifinsa ne da haka dai a takaice yan uwa wa ma fu'ila fi waqti abun duk da aka aikata kuwa shi ma wani abu ne daban na karshe da na muku bayani a farko kenan abun duk da aka aikata wa ma fu'ila fi waqtihi abun da aka aikata a zamanin manzo Allah lokacin yana raye fi gairi majlisihi amma ba inda yake zaune ba baya nan aka yi shi wa alima bihi amma sai ya san da cewa an yi wannan aikin wani ko ya tsegunta ya ce wani fa ga abun da ya ga abun da ya yi walam yunkirhu amma bai bai inkarin wannan aikin ba walam yunkirhu bai inkarin aikin da aka aikatan ba to fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisi hukuncin wannan aikin daidai yake da hukuncin aikin da aka yi a gaban majalisin mutum Allah sallallahu hukuncin su daya da irin wanda aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi in dai aka bashi labari ya ji labarin aikin bai inkarinsa ba to daidai yake da an yi a gabansa ne shi ma ya shiga cikin takrir to dama an ce sunna shine abinda annabi ya ce abinda ya yi abinda aka yi a gabansa ko aqwal af'al taqrirat da haka dai yan uwa ina ga lokacinmu saura minti shidda ne haka za mu kuma babin ya kare muna yin abu a takaice a takaice akwai bayanai ƙarin bayani sosai insha Allah mun zo karatukan gaba kun fahimce ni saboda akwai karatun manzumatul imriti ko amriti a gabanmu ko za mu karanta ta muna sauke wannan ita za mu sa a wurin yinta kaga kamar maimaici ne abun nan da muka karanta a zuben nan shi za mu zo a waka za a naɗe shi kaga muna ƙara maimaita karatun da ya zauna zanzan to in mun sauke ta kuma insha Allah za mu saka sullamul wusul za mu yi ƙarin bayani a amri din ma kansa sannan an zo sullamul wusul kuma wani salon karatu za mu yi na daban shi ma sullamul wusul wannan littafin warakat din da aka wake wanda nan ina ji kun yi photocopy sa ko sulamul usul din saboda bai samuwa gaskiyar magana bai samuwa sosai in ba Kano ka je da sauransu ba saboda haka kun yi photocopy sa shi ma za mu yi shi insha Allah to in mun zo yin sa za ku ji za mu canja uslubin karatun ma sai abun duk za mu fi mai da hankali za mu fi mai da hankali da washi kawai da abin da ba mu yi misali a kansa ba mai abubuwan da yawanci ba mu kakkawo ba ta sai mu kakkawo su na misalai saboda a daga ya zama advance ko karatu a ta expanding nashi insha Allah tabaraka ta'ala don haka dai za mu dakata a nan subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghayruk nastaghfiruka wa natubu ilayk